إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أتقى الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata 25 ga watan rabi'ul awwal shekara ta 1445 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da goma ga watan goma shekara ta 2023 shekarar miladiya yan uwa za mu dora a cikin darasin littafin mai albarka littafin wiqayatul insan min aljin wa shaitan wallafar ash-shaykh wahid abdussalam bali hafizahullahu ta'ala ajiya idan ba a sha'afa ba mun tsaya ne a gaba ta hudu daga cikin gabobin da malam ke jiro mana abubuwan da lalle ya kamata kowanne ɗaya daga cikin mu ya kiyaye kafin ya iya tsare harshensa daga afka shi cikin tarkon shedan malam ya zaro mana guda hudu wanda na hudun shine hibdul lisan anil mira'i wal jadal kiyaye harshe daga musu da jayayya yau kuma zamu tashi na biyar insha Allah ta'ala hibdul lisan anil khusumati shine kiyaye harshe daga husuma daga husuma malati an aisha radiyallahu anha an karbo wannan hadisi na farko daga uwar muminai na Aisha Allah kara mata yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala hakika annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace inna abghabar rijali inda Allah hakika mafiya kin mutane a wajen Allah subhanahu wataala mutanen da Allah madaukakin sarki ya fi kin su baya son su baya kaunar su su ne al'aladdul khasimi mai yawan musu da jayayya da husuma mai yawan husuma mai yawan taurin kai shi ne aladdul khasam ko aladdul khisam kamar yadda ya zo a cikin aya wa minan nasi mai yi ujibuka ƙaunuhu fil hayati duniya wa yi shaidullaha alama fi ƙalbihi wa huwa aladdul khisam Allah subhanahu wata'ala ya ce daga cikin mutane akwai wanda yake kayatar da kai da zancenka da zancensa zancensa idan ya zo yi maka yana kayatar da kai Allah subhanahu wata'ala yana ishara ne ga wasu daga cikin munafikai Allah ya ce daga cikin mutane akwai wanda idan ya zo yi maka zance sai ga zancensa ya burge ka ya kayatar da kai musamman idan yana da wata maslaha a wajenka ta duniya da yake so ya samu to zai zo ya tsara ka ya kikkife ka ya maka zantuttuka masu daɗi Allah subhanahu wata'ala ya ce wa minan nasi mai yi ujibuka ƙaunuhu fil hayatin duniya wa yi shi Allah alama fi ƙalbi har kaga yana shaidar da Allah maɗaukakin sarki game da abin da yake cikin zuciyarsa yana ƙoƙarin yi maka rantsuwa akan abin da yake faɗa maka da gaske ne har cikin zuciyarsa bayan kuma ƙarya yake shi sa yawan rantsa-rantse akan abin da yake na ƙarya ƴan uwa alama ce ta munafunci mu guje shi mutum ya rinka rantsuwa akan abin da ya san ba haka bane dan mutane su yarda da shi wallahi wannan alama ce ta munafunci Allah madaukakin sarki yana yau maimaita a cikin suratul bara'a ya halifuna billahi ya halifuna billahi wa ya halifuna billahi haka duk ina bayani akan munafunci Allah ya ce huwa aladul hisab bayan kuma a bayan zuciyarsa mai yawan husuma ne da kiyayya da gaba da kai ya rasulullah da kuma sahabbanka Allah maɗaukin sarki kiyaye. To annabi ce tsira da aminci tsara tabbata a gare shi nau'in mutanen da Allah baya san su baya kaunar su sune mutane masu yawan husuma masu yawan hayaniya masu yawan tashin hankali wanda ba sa son zaman lafiya. Wannan hadisi Bukhari da Muslim sun fitar da shi. Imam al-Bukhari ya fitar da shi hadisi mai lamba ta 2457 imam muslim ya fitar da shi hadisi mai lamba ta 2668 malai ce wa kala aiban hakanan annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yace yujibul jannata aljanna tana wajaba ko yujibul jannati aljanna tana wajaba tana wajaba it'amu ta'am ga wanda ya ciyar da abinci wa husnul kalam ko wa husnul kalam abinda yake wajabta aljanna shine it'amu ta'am ciyar da abinci wa husnul kalami da kuma kyautata zance waɗannan abubuwa ‘yan uwa suna sa mutum ya shiga aljanna kyautata zance ka yi wa mutane magana mai daɗi ba hantara ba zagi ba bakan magana ba habaici ba duk wata magana da zai sa ka sa bakin ciki da damuwa a cikin zuciyar ɗan uwanka Allah maɗaukakin sarki baya san wannan shi sa Allah subhanahu wata'ala ya ce wa qulu lin nasi bi husna idan za ka zance da mutane ka gaya masu abin da yake mafi kyau ka rinka zaɓo zance ka rinka lalayo zance ka rinka tato shi kana gaya mutane zance mai kyau kada ka sake duk abin da zai fito daga bakin kai kasance mutane ba sa jin daɗin sa akwai mutumin da idan ya buɗe baki zai magana mutane gaban su faɗuwa yake saboda ba su san nau'in magana da zai gaya musu eh shi hafra wanda yake cewa shi ba ruwansa duk abin da ya fito daga bakin sa faɗa yake wannan ba ɗabi'a ce mai kyau ba dan uwa kai kokari ka canza annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ce abin da ke ba wa mutum aljanna akwai kyautata zance da kuma ciyar da abinci ka ciyar da abinci ga wanda ba shi da shi musamman musamman yan uwa ciyar da abinci a lokacin bukatarsa ya fi lada ya fi falala sama da ka ciyar da shi a lokacin da ba bukatarsa ba ne a lokacin da ba a yunwa kowa yana ɗan iya samun abin da zai ci wannan idan ka ciyar da abinci za ka samu lada amma bai kai lokacin da ake tsananin yunwa ba kowa yake bukata ka fito da shi ka ciyar to wannan lada kan lada kenan Allah madaukakin sarki ya ba mu iko wannan hadisi Imam Tabarani ya fitar da shi da isnadi wanda yake jayyid malai cewa an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala wannan hadisi an karbo shi daga sahabi Abu Hurairah Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda yace hakika annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi yace al kalimatu tayyibatu sadaqatun daddaɗar kalma da za ta fito daga bakinka sadaka ce ma'ana duk lokacin da ka gaya wa ɗan uwanka wani zance mai daɗi Allah maɗaukakin sarki zai baka ladan sadaka eh ba wani abu ka ɗauka ka bashi ba a'a kawai kalmar da zai je daga bakinka kalma ce mai daɗi wacce ta faranta masa rai wacce bata cutar da shi ba Allah maɗaukakin sarki zai baka ladan kamar kayi sadaka to kaga me yake wannan daɗi wannan hadisi shi ma imam muslim ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafin hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da tara wa an adiyi bin hatimin radiyallahu anhu annan nabi sallallahu alaihi wasallam kala wannan hadisi shi ma karɓo shi daga adi ibn hatim at-ta'i Allah maɗaukin sarki ya ƙara masa yarda ya ce hakika annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce ittaqun nara ku kiyayi wuta ku tsoraci wuta abinda kalmar ittaqun nar take nufi shine duk wani abin da ka san zai kare ka zai sanya shamaki tsakaninka da wuta dan uwa yi kokari ka yi shi yi kokari ka je kusa da shi ka katangu ka karu da shi kada ka bari ka shiga wuta abinda annabi yake mana gargadi akan sa kenan yace walau bi shiqqi tamra koda da tsagin dabino ne guda daya e ka tsaga dabino abinda kake da shi kenan iya abinda Allah ya sare maka dabino ne kulli daya tsaga shi biyu dauki rabin ka bada sadaka ka ci rabin dan ka nemi shiga aljanna da wannan kawai iya abinda zaka iya kenan abinda wannan hadisi yake nufi me duk kankantar aiki in dai ka san me kyau ne ma'arufi ne kyautatawa ce ga dan uwan ka dan uwaye kokari ka yi shi kada ka bari ka ce sai an jima ko sai gobe a'a kai shi kuma kankantarsa annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi sai fa illam yajid idan mutum bai samu dabinan ma da zai sadaka da shi ba baka da dabinan ma da zaka raba biyu ka bada rabin to fa bi kalimatin tayyibati to koda da kalma guda ɗaya ta yi kokari kai wa kanka sanadin shiga aljanna koda da kalma ce tsarkakakkiya mai daɗi da za ta fito daga bakinka yi kokari kai wa kanka sanadin shiga aljanna da wannan kalma ma'ana dai mumini yadda al'adarsa yake shine baya bari aikin alkhairi ya wuce shi baya zama haka kawai idan bai iya wancan ba zai gangaro na biyu idan bai iya na biyu ba zai gangaro na uku ba zai rasa abin da zai samu lada a wajen Allah madaukakin sarki wato haka mumini yake yan uwa haka kuma ya kamata ka zama idan baka da kuɗi mai yawa kana da daidai gwargwado idan baka da daidai gwargwado kana da ɗan kaɗan idan ɗan kaɗan ɗin ma baka da shi mai bi kana da ƙarfin da zaka je ka taimaki wani ka samu lada a kansa idan ma baka da ƙarfin da zaka taimaki wani kana da bakin da zaka buɗe kai salati ko kai zikiri ko kai wa wani sallama ko kai wani zance mai daɗi duk aiki ne na samun lada mumini baya zama haka kawai yakan yi ƙoƙari ya rinka kai kansa ne kullum kusa daga Allah subhanahu wataala wannan hadisi shi ma bukhari da muslim suka fitar da shi imam al-bukhari ya fitar da shi hadisi mai lamba ta 1413 imam muslim ya fitar da shi a cikin hadisi mai lamba ta 1116 qala al-ghazali rahimahullahu ta'ala imam al-ghazali Allah ya masa rahama yace fal khusumatu ita husuma mabda'u kulli sharri ita ce mafarin kowanne irin sharri wa kadha al-mira wal jadal haka nan musu da jayayya su ma suna shiga ƙarƙashin abin da ke kai mutum buɗe kowace irin ƙofa ta shari bala ce fayan bari allah ya ftaha babahu ko allah ya ftahu babahu illa li darurati to ya kamata kada a sake a buɗe ƙofar husuma tsakanin mutum da mutum tsakanin musulmi yan uwansu a buɗe wata ƙofa da za ta haifar da hayaniya da husuma tsakaninsu wannan ƙofar kada wata maka da a bari a buɗe ta bala ce illa li daruratin sai idan akwai wata larura ta tilas ta wajibi da ta wajabta dole sai an yi wannan abin dan dole a cikin buɗe kofar akwai maslaha ta addini ko ta rayuwa ta yadda idan aka bar kofar a rufe ba a yi ba za a cutar da yawa daga cikin musulmi to sai a buɗe domin a samar da wannan maslaha bala ce wa inda darurati yayin larurar ma lokacin da larurar ta bayu dole sai an buɗe wannan kofar ta husuma to yan yana da kyau ya kamata an yuhfazal lisanu da ai kokari a kiyaye harshe wajen abin da za a faɗa wajen tattaunawar da za a yi wal qalb da kuma zuciya ita ma kokarin kiyaye ta kada a sa mata gaba da kiyayya da abokin husumar an tabi'atil husumati daga abubuwan da ita husumar za ta dawo a kiyaye harshe a kiyaye zuciya daga ita abin da husumar za ta haifar za ta dawo daga cikin abin da husuma ta dawo akwai haifar da gaba da kiyayya da fushi da fadar maganganu marasa kyau to idan mutum ya zamto dole akwai sai an yi husumar yi kokari ka kiyaye harshenka yi kokari ka kiyaye zuciyarka sai malai ce wa zalika muta'azzirun jiddan amma gaskiya yin hakan abu ne mai wahala kwarai da gaske kwarai da gaske akwai wahala husuma ta hada ka da mutum baka iya buɗe baki ka ga masa bakar magana mara daɗi ba ko ka zage shi ko kai masa kage duk din ya ji haushi kai kuma ka huce haushinka zuciyarka ba ta ji ba ta ƙaunarsa ba ba ta son sa sai ta ne masa fatan sharri anya wannan za ta yi wannan abu ne mai wahala kaga idan abin ya kasance haka me ya kamata kenan tun farko shine a bar husumar kawai a kyale ta maliki intaha magana da aka dauko daga littafin al-ihya ulumuddin ta take anan wajen wa qala umar radiyallahu anhu sahabi umar dan khattabi Allah ya kara masa yarda yace albirru shay'un hayyun yace kaga biyayya da'a ayyukan da'a nagarta shay'un wani abu ne hayyunin da yake mai sauki idan ka so aikata shi ba shi da wahala yace wajhun taliqun sakakkiyar fuska ce kawai wa kalamul layyun da kuma zance mai taushi an bayyana wajhun taliqun wa kalamul layyun sakakkiyar fuska da harshe mai taushi ma'ana nagarta ba abu ne mai wahalar gaske ba a'a in kasance kana iya sakin fuska ga mutane eh kana sakin fuska ga mutane kai musu murmushi dan wannan shi ma ladan sadaka za a baka ka dad dan uwanka akan hanya ka saka ka sakar masa fuska za a baka ladan sadaka sannan kai masa kyakkyawan zance za a baka ladan sadaka to shine abin da sai da uwar ke kai mu zuwa gare shi maqala ba'dhum wani daga cikin magabata ya ce alkalamun layyin kaga shi zance da yake mai taushi yarsilu bagha'in yana wanke wani datti na gaba da kiyayya da ke tsakanin mutane almustankina fil jawarih wanda ya wanda ya tabbata ya dade ya kakka magaban mutane ya kasance mutum ya dade da shi a cikin zuciyarsa wani zaka ga ka daɗe ba ka ƙaunarsa ba ka son sa amma da kuma irin shi in ya gaya maka wani zancen mai daɗi sai ka ji duk ka huce kawai eh sai ka ji duk ka sace kamar yadda ake sace kayan mota me dalili saboda wani zancen da ya gaya maka sai sai ka ga ai amma ya ya wuce kawai zance ɗaya kawai zai ga ya maka biyu in ya dan yabe ka san mutum yana son a yabe shi in ya dan yabe ka shikenan wani ai ni ban san haka ke mutumin kirki ba eh ban san karimi bane kai ban san shikenan kawai sai sai sai mutum ya ai dama wani baka fahimce ni bane eh dama kaza da kaza shikenan sai zance ya wuce haka al'amari yake na shida daga cikin abubuwan da mutum ya kamata ya kiyaye wa harshensa shine hibbul lisani an taqa'uri fil kalami lalle yan uwa mutum ya kiyaye harshensa wajen zurfafawa a cikin zance at-taqa'ur shine zancen da mutum yake yin sa da cika baki zancen da mutum zai zai rika yin sa da cika baki don nuna fasaha ko don nuna shi wani ne shi ma wannan addinin musulunci baya san sa at-taqa'ur shine alkalamu a min ƙa'ari fam shi ne zancen da mutum yake daga ƙasa daga ƙasan bakinsa irin can cikin bakinsa amma zai zance da cikin bakin zaga bakinsa yana kumbara haka kuma kalmomin nasa ma tana fitowa a kumbari to yana yi ne don nuna cewa fashi wani ne na musamman don ya nuna zancensa akwai fasaha don ya nuna ya iya magana addinin musulunci baya son takallufi ka yi zance yadda allah maɗaukakin sarki ya yi ka kada ka ce lalle sai ka nuna kai wani fasihi ne kai na musamman ne wajen iya magana da tsara ta addinin musulunci baya san wani malice laqad zamman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam at-tashadduqa hakika annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ya zargi at-tashadduq at-tashadduq shine cika baki wajen magana kamar yadda zamu zo mu ji wattaqa'ur da zarfafawa cikin zance wa takallufa sajai da mutum ya rinka kallafawa kansa sajai me saja'i saja'i shine mutum ya rinka kokarin lafiya ya rinka jera zantuttuka masu karewa da abu iri daya kamar yadda ka san kafiya a waka ita kafiya tana zuwa ne a waka amma shi saja'i yana zuwa ne a me a zance a magana nasar kawai zance na me ake cewa zuba zancen zube eh ba waka ba in ka ji an ce kafiya to a waka ne amma saja'i a zance ne sai na zo maka misali nake ba na zo maka dan na baka ai an fahimta ko kaga maka dan duk da me yake karewa da kaka eh mutun yace sai ya rika kallafawa kansa sai ya rika irin wannan magana a cewa akwai fasaha to addinin musulunci ba zai irin wannan kai zancen ka kawai yadda kowa yake idan zancen ne zo a haka ya kare da sada'in to shikenan wannan wannan wani abu ne na daban wal fasaha da kokarin kallafawa kai lallai sai ka zama mai fasaha a cikin magana فقال صلى الله عليه وسلم annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi ya faɗa a cikin hadisinsa ingantacce ce inna min ahabbikum ilayya annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi ce daga cikin mafi soyuwar ku zuwa gare ni wa aqrabikum minni majlisan yawmal qiyamati daga cikin mafi kusanci zuwa gare ni ranar tashin alkiyama wanda yake kusa da ni a wajen zama ranar tashin alkiyama ahsanukum akhlaqan wanda yafi ku kyakkyawar dabi'a wanda yafi ku dabi'a mai kyau ko a lahira yana kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam ko a lahira wanda suke kusa kusa da annabi zaka ga masu kyakkyawar dabi'a ne eh masu kyakkyawar dabi'a wa inna abghadakum ilayya annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce kuma hakika mafiya a in mutane zuwa gare ni wanda na fiki a cikin mutane wa ab'adakum minni majlisan yawmal qiyamati wanda kuma suka fi nesa da ni da gurin zama ranar tashin alkiyama wanda suke nesa da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi tana can nesa Allah mana tsari da wannan amin su wane ne yawmal qiyamati ranar tashin alkiyama sai annabi ce as-sarsaruna sune ne shine na farko kenan sarsa in kaji an ce sarsa a kuma bakin magana ke mai yawan surutu yan uwa shine sarsar Allah raba mu da sarsar sarsaranci yan uwa ba abu ne mai kyau ba ko da yaushe in ganka a cikin zance kake kamar yadda na sha bayani duk inda aka je aka zauna a majalisa kai ne mai magana cha cha cha cha cha cha da wani ya fara zaka kwaci ka shiga ka kutsa nan ka shiga nan ka shiga nan sarsar kenan annabi ya ce baya san irin waɗannan mutane a'udzu billahi da annabi ce baya san irin waɗannan mutanen mai yawan magana cikin abin da ba shi da amfani kwata-kwata yawan magana idan zikirin Allah ne idan karatun alkur'ani ne kai tayi daga nan zuwa faduwar rana laifi ne ba laifi bane ba laifi bane wa'azi kake karantar da mutane kake wannan babu laifi amma sarsar kawai zance na duniya mara amfani kai ta magana kai ta surutu annabi ce irin waɗannan baya san su baya kaunar su wal mutashaddiquna wal mutafayhiquna wannan kalmar guda biyu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa duk suna nufi masu cika baki da kumbura baki wajen magana da nuna takama da isa da jiji da kai wajen magana za mu ji fassara su sosai ƙaru sai sabai suka ce ya rasulallah ya manzan Allah kada alimna sarsaruna kada alimna sarsaruna mun san abin da ake nufi da sarsar wal mutashaddiquna al mutashaddiquna shi ma mun san ma'anarsa فما المتفيهقون ما المتفيهقون يا رسول الله me kake nufi da su qala sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce almutakabbiruna sune masu girman kai wajen magana magana ma ana yin ta daya bayan daya don nuna isa da takama idan aka yi daya ayi shiru a ƙara zaro da lalle sai ya nuna mutane shi fa ba ajinsa bane shi ba tsaransa bane to wannan shi ma haramun ne addinin musulunci baya san wannan kai magana kai da Allah ya yi ka kowa ya kai kuwa ko shugaba ne kai ko wanda ake shugabanta ko sarki ne kai ko gwamna ne kai kowa yake maganarka duk sarauta ka kai manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam duk isarka da takamaka ka kai manzon Allah ira da aminci tsara sabata a gare shi ka je ka karanta yadda manzon Allah yake magana yana magana a cikin jin isa da takama annabi baya magana haka sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi yan uwa Hassan ne Imam Tirmidhi ya fitar da shi haka nan ya inganta hadisin ya ce hadisi ne da yake hasan sahihi kuma garibi mala ya ce wasarsar abinda ake nufi da sarsar shine huwa kasirul kalami takallufan wanda yake mai yawan magana takallufan haka kawai shi ya kallafa wa kansa yawan magana ba dole sai maganar ba magana ce ta ambatan Allah ba ba magana ce ta karatun alkur'ani ba ba kuma wata magana ce da ake bukatar ta ba yanzu misali an tara jama'a za a yi musu bayani akan wani abin da ya shafe su to dole a samu mutum daya wanda yake zai iya adiresin din shiga musu abin da ya tara su wannan maganar ba laifi bace abu ne da yake da yana da alaka amma hira haka kawai mutum ya ta zuba to shine takallufan shi ya kallafa kansa yawan magana wannan ba daidai bane wal mutashaddiq abin da ake nufi da al mutashaddiq shine huwa al mutawil ala an-nas bi kalamihi wanda yake kokarin lalle sai ya sai ya kere mutane ta hanyar maganarsa sai ya nuna fa shi gaba yake da mutane wajen iya magana wa ya takallamu bi mil ifamihi tafassuhan yana magana da cika bakinsa dan nuna fasaha wa ta'ziman li kalamihi da kuma nuna girman zancensa zancensa na musamman ne fa ba irin zancen sauran gama garin mutane bane shine al mutashaddiq wal mutafayhiq al mutafayhiq kuma shine asluhu min al fahiq asalin kalmar daga al fahiq ne wahuwa limtila shi ne idan abu ya cika sai a ce masa alfahik wahuwa labiyan la'uffamahu shi ne wanda yake cika bakinsa bil kalami da zance da zance da kumbara baki wayatta wasu fihi yana kuma yalwatawa a cikin zancen takabburan kawai don girman kai da nuna mutane ya fi su wartifa'an da nuna shi gaba yake da su wa izharan lil fadilati ala ghairihi da lalle sai ya nuna musu cewa shi fa falalarsa ba irin tasu bace gaba yake da su to wannan duk ba abu ne mai kyau ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi baya kaunar su kaga ko dan mutum da aka ce annabi baya san sai na zai sa kansa eh da matsala a ce da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ka shiga cikin mutanen da yake baya san ka akwai matsala eh shi sa malamai masu hikima suke bin ayoyin alqur'ani su ba hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su zaɓo ayoyi da hadisan da suke bayani akan mutanen da Allah ya ce baya san su ai kun san akwai nau'in mutane da yawa da Allah ya ce baya san su ko wallahu la yuhibbul kaza wallahu la yuhibbul kaza Allah ya ce wallahu la yuhibbul fasad wallahu la yuhibbu kull mukhtalin fakur wallahu la yuhibbu haka duk irin waɗannan mutane sai a zaro su sai a rubuta su a littafi domin me domin ka kalle su kaga kana ciki ko baka ciki in kana ciki yi sauri ka fitar da kanka da ciki haka nan mutanen da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi baya kaunar su ma shi ma sai kokari ka zaro su sai ka kalle su da kyau idan ka shiga ciki to yi kokari kai sauri ka zara kanka daga ciki lokacin bai kure baka baka makara ba kuskure ne yi kokari ka fitar da kanka Allah madaukakin sarki ya fitar da mu daga cikin sa gaba daya wasu ila ibn al-mubarak an husn al-khulq fa qala an tambayi abdullahi dan mubarak Allah ya masa rahama game da kyakkyawar dabi'a sai yace talaqul wajhi abinda ake nufi da kyakkyawar dabi'a shine sakin fuska wa badalul ma'rufi da bayar da duk abin da yake kyautatawa ne ga waninka wa kafful adha da kuma kamewa game da cutar da dan uwanka yace idan ka tattara waɗannan abubuwan guda uku to insha Allah ta'ala ka shiga cikin mai kyakkyawar dabi'a rawahu tirmidhi imam tirmidhi ya fitar da wannan hadisi wa qalat aishatu lis-sa'ibi nana aisha Allah kara mata yarda tace da as-sa'ib ɗaya daga cikin tabi'ai iyyaka was-saj'i tace ina horanka a hirɗinka da yin saj'i a cikin magana ta ce sai karin ajiyar zance karin ajiyar magana yadda za a ce wani akwai fasaha ta ce wannan abin ka kiyaye shi fa innan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam wa ashabahu ta ce hakika annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da sahabbansa la yasda'una ba sa yin sadai a cikin maganarsu an samu irin wannan magana daga ɗanta dan gidan yan uwarta asma shine urwa ibn zubair Allah madaukin sarki masara urwa ibn zubair ɗaya daga cikin malaman tabi'ai ne dan gidan asma ne binti abubakar wanda ɗa ne a wajen da na'isha kenan ko tun dan gidan yayarta ne shi ma ya faɗi irin wannan magana shi kuma ya kawo shi ne a cikin addu'a duk wanda ya zo gaya masa wata addu'a ya ce wannan addu'ar daga manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ne idan idan ya ji addu'ar da saja'i sai sai ƙarya kake yi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da sahabbansa ba sa yin saja'i a cikin magana annabi ya kallafa kansa sai ya ta jera magana haka eh sai dai maganar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da ka dauke ta ka kalle ta ka san akwai fasaha a ciki saboda Allah subhanahu wataala ya ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi jawami'ul kalim tattararrun zantuttuka kalmomi ɗan kaɗan annabi in ya faɗa in aka tashi fasa su aka tashi musu shari sai ga an fitar da ma'anoni masu yawa yana ɗaya daga cikin keɓantattun abin da Allah subhanahu wataala ya ba annabinsa wannan ku haka ne amma dai saja'i annabi ce dole sai ya tsara zance wannan ba ɗabi'ar sabati sallallahu alaihi wasallam wannan afar na lana na isha imam ahmad dan hanbal ya fitar da shi da isnadi wanda yake inganta cewa qala umar radiyallahu anhu sayyidina umar dan khattabi Allah kara masa yarda yace inna shaqa shiqal kalam min shaqa shiqi shaytan yace hakika shaqa shaqaqiqil kalam abinda ake nufi da shaqa shaqashiq shine asalinsa asal kalma a larabci shine wani lokaci za a gara kumi ya fito da harshen haka ko ya fito da shi gaba daya ana gani ya ko to irin wannan kaga janna wani janna ma ya fito daga bakin sa haka to wannan janna man da yake fito daga bakin ya cika bakin sa haka to shine ake ce masa shaqashi asali kalmar daga haka take ma'ana maganar da mutum yake yin ta yadda cika baki da nuna fasaha da nuna shi wani ne sai na umar ya ce wannan abu ne da yake daga shaidani babu ruwan Allah da manzansa da irin wannan abu yan wannan fata an fahimta wa qala al-ghazali rahimahullah imam al-ghazali Allah ya masa rama yace wala yadkhulu fi hadha sai dai ba fa ya shiga karkashin wannan abin da aka hana na kokarin lalle sai kai fasaha ko ka cika baki a cikin magana yace wannan baya shiga me baya shiga din kalamul khitabati wat tadhkir shine zancen da mutum yace yake kokarin yi a cikin hudu ba ko kokarin faɗakar da mutane da yi musu wa'azi lokacin da malamai suke hudu ba ai za ga ana kokari a tsara zance a yi shi mai kyau ko to nan babu laifi babu laifi idan mutum hudu ba yake shi wannan zance ne don isar da sakon Allah ana bukata a yi zancen da zai da hankalin mutane don shi da wa'azi da kudu ba da ana yi ne don ya shiga cikin zuciyar mai saurare ya daki zuciyarsa idan na dainawa ne ya ji abin lallai ya kamata ya daina ya daina idan na aikatawa ne da lalle ya kamata ya aikata ya aikata to idan ba a samu wanda ya iya zance da shigar da zance ba sai ana hukuma mutum yana bacci ana karatu mutum yana yanke saboda zancen baya shigar sa don wannan fata an fahimta to a wannan malamai suka ce babu laifi ya kamata a samu wanda ya iya shirye zance da tsara shi dan zancen ya shiga inda ya kamata amma zance kawai na yau da kullun hira kawai mutum ya ce sai ya rinka tsara shi ya ta dai malai ce to anan laifin yake shi ma din kuma min ghairi ifratin wa igrabin ba tare da wuce gona da iyaka ba da kuma zuwa da wasu bakin abubuwa da za su lalata abu fa innal maqsuda babban dai manufa abin da ake bukata minha daga cikin ita huduba ko wa'azi shine tahrikul qulubi wa tashwiquha a motsa zukata a sa musu san da kwaɗayin abin da ake faɗa na wa'azi wa qabduha wa basduha wani lokaci a kama zuciya mutum ya tsorata ya firgita wa basduha wani lokacin kuma a saki zuciya mutum ya yana farin ciki yana walwala saboda me an faɗa aljanna da ni'imomin da suke cikin sai mutum ya je yana tare insha Allah ta'ala shi ma zai samu to haka ake so idan malami yana bayani akan aljanna ka ji kamar ga ta tsakko makan aji a gabanka idan malami yana magana akan wuta ka ji kamar ga ka dab da ita zaka fada idan baka daina abin da kake ba haka ake bukata to wannan na ɗaya daga cikin manufofin wa'azi da ba da malami suke sai malai ce falirishaqatil lafzi ta'thirun fihi kaga kuwa a cikin iya saka zance da yin sa mai kyau shine rishaqa akwai tasiri a cikin wannan a cikin wannan din me yake nufi da wannan shine wa'azin ko kuma hukubar da ake yi وهو لائق به كما يا داتي أي شيء يا داتي دوجن دا أكي شيء أما المحاورات التي أما تتونا وكوي وتتكي لقضاء الحاجات دنبيا بكاتا تتونا وكوي تهيرا كودم وتبكاتا تيود كل ما لتي فلا يليق بها السجع والتشدد إيرون وانا السجع إذا تشدد باسا داتي وانا إذا والاشتغال به من التكلف المضموم لو كما شغلتا دا إيرون وانا kallafa wa lalle sai ka yi fasaha a cikin zancenka wanda shari'a ta riga ta zarge shi wala ba isa alaihi illa riya malai ce kuma babu abin da ke sa mutum ya ji lallai sai fa yayi zance mai kyau ya kawata shi ya kumbara baki a cikin mutane yace sai riya riya ce kawai take sa mutum irin wannan abu dan mutane su fahimci cewa kai wani na musamman kai wani ya iya magana wani oreta ne wani idan yana magana kowa sai ya gane cewa lallai kaza ne shi to kaga gari yake nan ba dan Allah mutum yake bake yana yi dan mutane su ce ya iya dan mutane su yabe shi abinda kuma shari'a ba ta bukata kenan mala yace izhar aw izharul fasaha da kokarin bayyana musu cewa lalle shi mai fasaha ne wat tamyiz bil bara'ati da kuma kokarin a bayyanar da fito da kwarewarsa da gwanancewarsa wa kullu zalika mala yace dukkan waɗannan abubuwan da muka ambata mazmumun ababan zargi ne ya karahu shar'u shari'a ba ta san sa shari'a ba ta ƙaunarsu wa yanzaru annu kuma shari'a tana tsoratarwa tana koran mutane daga irin waɗannan abubuwa halitta intaha magana da aka ɗauko daga littafin ihya ulumuddin ta tike a nan wajen kuma ba insha Allah ta'ala anan zamu tike sai sati mai zuwa idan Allah madaukakin sarki ya kai mu sai mu tashi abu na bakwai abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba ɗaya kuskure da muka yi Allah subhanahu wataala ya fi mana وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله